بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كراتم تفسير القرآن نبايا mun kwana ƙarshen suratul inshiqaq yau insha Allah za mu tashi a farkon suratul buruj suratul buruj sura ce makiya yana daga cikin manyan darussa da suratul buruj take karantaswa shi ne sunnar Allah a kan azzalumai. Allah shi ne mai rinjaye. Babu wadda zai iya rinjayen al'amarin Allah. Gaskiya ita ce gaskiya ita ce kuma tabbatacciya a kowane lokaci. Duk kai kawo da barna za ta yi ƙarya za ta yi kafirci zai yi ba zai yi galaba akan imani ba kuma ƙarya ba za ta yi galaba akan gaskiya ba duk yadda al'amarin ya yi duk yadda al'amarin ya kai to ƙarshen al'amari yana ga gaskiya yana kuma ga masu gaskiya yana daga cikin abin da suratul buruj ta zo da shi shine nuna maka cewa imani da aiki mai kyau shine kadai mafita a rayuwarka ita rayuwa tsarin da Allah ya mata in ana so a more ta to shine ayi imani ayi aiki mai kyau a yi imani a yi aiki mai kyau kamar mota ce duk wadda yake so ya more ta to ya tanadi fetur da zai sa a mota idan ba fetur ba taya ba za a mori motar ba to gangan jiki shi rayuwa abinda ke sa a more shi shine imani da kuma aiki mai kyau idan mutum ya yi imani imani da Allah da dukkan rukunnan imani ya yi aiki mai kyau to ya kafa ya kafa wani asali ya dasa wani tushe da zai mori rayuwarsa duniya da lafiya amma duk wanda ya kauce a haka zai yi rayuwa ne ba tare da manufa ba sannan zai yi rayuwa ne ba tare da alƙibla da zai ribaci rayuwarsa a duniya ko a lahira ba muna roƙon Allah ya ba mu ikon karanta daidai da kuma aiki da shi to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim was sama'i dhatil buruj dhatil buruj bima'ana dhatil manazil manazil shams manazil al-qamar manazil an-nujum Allah ya ce ina rantsuwa da sama wadda take dauke da magudanai masaukai na taurari da wata da rana jama'a mun fahimta wata yana gudana ne a magudanarsa rana tana gudana ne a magudananta huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal والذي qamara جعل الشمس nuran ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an Allah shine ya sanya rana mai bada haske mai karfi wal qamara nuran Allah ya ce wata kuma sai ya zama tana bada asalin haske wa kaddarahu manazila ay kaddara lahu manazila hayya lahu manazila yasiru fiha Allah kuma sai ya kaddara masa m- masaukansa magudanansa da zai dinga tafiya a cikinsa to sama tana ɗauke da waɗannan masaukai daban-daban daban-daban na taurari na rana na wata sai a wani guje ce wal qamara qaddarnahu manazila والقمر hatta ada kal urjunul قدرناه qadim منازل حتى عاد كالعرجون القديم wato duk lokacin da kaje Allah na rantsuwa da wani abu to ana so a ja hankalinka zuwa ga wannan abun ka kalli tsabar ikon Allah da ayoyin Allah tattare da wannan abu yadda kaga duniya take da ababen al'ajabi da ayoyi daban-daban haka sama take dauke da ayoyi daban-daban yanzu a surorin da muka wuce an yi su izar sama'un fatarat an yi su izar sama'un shakkat duka Allah ya yi rantsuwa da sama sai ya yi rantsuwa da waɗansu sifofi da sama ta siffanta da su jama'a muna fahimta? jiragen sama suna gudana a sama akwai aya ko ba aya abubuwa da yawa da ubangiji ya hore cikin halittar sama akwai ayoyi masu jan hankali wadda ke tabbatar maka da cewa Allah Allah ne da ke tabbatar maka da cewa duniyan nan akwai mahalicinta wadda yake gudanar da ita ɗaya daga cikin manyan ayoyi da suke cikin sama shine girman sama la khalqus samawati wal ardi akbaru min لخلق khalqin nas السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون girman saman yana daga cikin ayoyi da yake tattare da sama tsayuwar saman ba abin da ya tokare ta akwai aya ko ba aya duk tafiyar da jirgin sama zai yi a sama da saurinsa ba zai kai ma inda ya fita a ƙarƙashin rumfan sama ba kuma ba inda zai biya ci karo da wani fila a ce to wannan ya tokare sama ne akwai aya ko ba aya yana daga cikin ayoyi da sama take ɗauke da shi shine yadda ita ba ta ɓaci eh jama'a mun fahimta Allah wurare kan ce su marji ilbasara karratain ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Allah ya ce ka daga ido ka kalli sama Allah ya ce ka sake dagawa ka kalla in kana so ka fita ka sake leƙawa Allah ya ce za ka gaji da leƙe-leƙe Allah ya ce ba za ka ga wani gu inda ya samu matsala ba a ce ta waje kaza ya yi crack ko kuma waje kaza an taɓa gyaransa ko wani dottijo ya ce muku su a zamaninsu saman nan ta gefe kaza ga inda take yanzu ga yadda take jama'a mun fahimta? إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين Allah ya ce cikin halittar sammai da ƙasai Allah ya ce akwai ayoyi ababen ɗaukan izna Allah ya ce ga dukkan mu'mini in mutum ya yi imani da Allah to ba zai taɓa yiwuwa ya kalli rayuwa ya ce ba wanda ya samar da wannan rayuwa ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba idan mutum ya yi imani yana da cikakken hankali domin imani shi ke haɓaka hankalin mai hankali wadda bai da imani ko da kana kallon na da hankali hankalinsan bai ɗara hankalin dabbobi ba jama'a mun fahimta? akwai dabbobi da yawa wadda in sun ganka sukan iya gane ba su yadda da kai ba he su gudu ashe kenan sanin wane zai cutar da kai ka gudu wannan ba shi ke nuna hankali kawai ba su ma suna neman abinci dabba ce za ta yi kwanto ta yi likimo in ta ga abin da za ta yi farauta ta farma abin ta je ta danne ta kama ta ci a matsayin abinci ashe don ka yi kwanto da bindiganka ka fita ka je ka nemo abinci har yanzu wannan ba shi ke nuna hankali ba su ma suna jima'i kuma suna haihuwa suna renon ‘ya'yansu in an taɓa musu ‘ya'yansu suna faɗa kaga wannan ba shi ke nuna hankalinka ya ɗara na dabbobi ba to imani shi ke ba da cikan hankali ga mai hankali Allah ce inna fi samawati wal ardi la ayati lil mu'minin halittar sammai da kasai Allah ce akwai ayoyi ga mu'minai to duk lokacin da ka ji Allah na rantsuwa da wani abu ka zura ido ma abun ka kalli ikon Allah za mu zo mu karanta suwar duha Allah ce ina rantsuwa da hantsi suwar laili idha yaksha suwar shamsi wa duhaha duk ka tsaya ka kalli waɗannan ayoyi akwai abubuwa da zai bayyana maka amma a ce wai rayuwar da ake wai ba Allah hankali lafiyayye ba zai yadda da wannan ba ka dubi yadda abubuwan aka yi su a kan tsari fatar da take cikin tafin hannunka ba irin fatar ne a bayan hannunka ba inda irin fatar da take bayan hannu ita ce a cikin tafin hannu ko sana'a ba za ka iya yi da hannunka ba ka duba irin fatar da aka sa a cikin tafin kafarka wannan fatan fa tun na yaranta ne mota sai ta kashe tayoyi da yawa kai har yanzu wannan baka kashe ba wannan abun kuma a ce ba wanda ya shirya shi haka kawai yayi kansa to da abin bai yi mana tayun mota wadda bata mutuwa ba jama'a mun fahimta ka kalli yadda mutane suke bacci ka kalli yadda mutane suke auratayya ka kalli mace ka kalli namiji kai kana ganin su kasan wallahi an yi su ne don junansu haka ne ko ba haka ba haka ne jama'a mun fahimta to fa a tunanin su tunda kawai neco ne kawai ita ma mace kawai kawai ta samu kanta haka ne namiji ma haka kuma sai aka zo aka dace yana son ta kuma za su zauna tare so ruwa shi ma ba shirya shi aka yi kusha ba a neco ne kawai haka ruwan ya samu to kuma kuma sai aka zo aka wayi gari kuma in ba ruwa ba za ku rayu ba kai kana ganin ruwa ka san an yi don maslahar rayuwa ce kuma a ce ba wani behind shirya wannan abu zai yiwu ba zai yiwu ba dukka bibiyi abubuwan duk abin da muka faɗan nan haka Allah ya ambata naga kuna ta dariya wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah ya ce yana daga cikin ayoyin Allah da ke nuna Allah Allah ne, Allah ya ce sai na halitta muku matan da za ku rayu da su daga jinsinku. Allah ya ce ganinku ga mata, mata ganinsu ga maza, Allah ya ce akwai aya na cewa akwai Allah. Ya sake cewa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum.
السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين Allah ya ce wa min ayatihi karku samawati wal ardi daga cikin ayoyin Allah Allah ya ce akwai halittar sammai da ƙasa sai ya ce waqtilafu alsinatikum da kuma sabawan harshenku yarurruka ka je ka tambayi yarenku wa zai baka tarihin suwa suka kirkiro yarenku wanda su suka fara komai suka bashi sunansa a yaren kawai duk wanda ya tashi ya ji ana yaren ne kuma kowa da yarensa Allah ya ce wannan akwai aya wa alwanikum kalan fatar jikinku wani fari wani ja wani baki wani baki kirin gashi nan kala kala kala kala Allah ya ce duk wannan dalili ne akan akan akwai Allah in kuma ka ce babu to wani yayi irin waɗannan abubuwa
ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون Allah ya ce wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar yana daga cikin ayoyin Allah bacci da kuke dare da rana ka kalli bacci kamar mutum ba zai tashi ba sai ya zo ya tashi ya dawo daidai ya ci gaba da rayuwa ran da ya mutu kuma ba zai tashi ba. akwai aya ko ba aya to duk lokacin da ka ji Allah na rantsuwa da wani abu ana jan hankalinka ne zuwa ga ayoyi da suke cikin wannan abun Allah ya ce was sama'i zatil buruj Allah ya ce ina rantsuwa da sama wadda take dauke da magudanai masaukai na rana da wata da taurari Allah sai ce wal yawmil maw'ud Allah ya ce kuma ina rantsuwa da inin nan da aka alƙarwata alƙawarta zuwansa wani wani kenan alƙiyama wal yawmil maw'ud wurare da yawa a cikin alƙur'ani Allah ya ambaci alƙiyama yayi rantsuwa da alƙiyama duk su irin la uqsimu bi yawmil qiyama bi ma'ana uqsimu bi yawmil qiyama Allah ce ina rantsuwa da ranar alkiyama shine wal yawmil maw'ud Allah ce kuma ina rantsuwa da inin nan da aka alkawarta zuwansa da tabbatarsa shine ranar alkiyama yana daga cikin gagarumin al'amari wadda kowane musulmi da ya yi imani da Allah ya zama wannan al'amari yana zaune a ransa shine maganan tashin alkiyama shine maganan tashin alkiyama kawai yawmul akira yawmul qiyama yawmul qiyama yawmul qiyama kadai wannan sunan a kira shi da yawmul qiyama yafi sau 60 Allah ya ambata a Qur'ani banda yawmul akira banda yawmut tagabun banda yawmul jam'i banda yawmul fasli banda yawmut tanadi ga sunan sunaye birjik to yawan ambaton alkiyama da Allah yake yi kai mai hankali ai ya kamata ka ankara ya rantse a nan ya yi alkawari a nan ya ce za a haɗu a ranan, za a yi abu kaza a ranan. wannan ga mai hankali ya kamata ya mai da hankali zuwa ga wannan al'amari na ranar alkiyama wal yawmil maw'ud a suratul nisa'i Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa Allah shi kadai ne abin bauta ba wani abin bauta da gaskiya sai shi Allah sai ya ce la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wallahi Allah zai hada ku baki ɗayan ku a ranar alkiyama Allah ya ce wannan maganan ba ko kwanto a cikinta sai kuma ya ce wa man asdaqu minallahi hadithan shin wa yafi Allah gaskiyar magana akwai Allah ce za a haɗu a ranar alkiyama za a haɗu a ranar alkiyama Allah ce ba kokonto maganan alkiyama ba shakka ba kokonto la yajma annakum ila yawmil qiyama Allah zai haɗa ku zuwa ga ranar alkiyama la raiba fihi Allah ce wannan maganan ba kokonto cikinta sai kuma yace wa man asdaqu minallahi haditha shin wa yafi Allah gaskiyar magana kaga babu tunda babu maganan alkiyama yana tafi Allah ce to yana rantsuwa da ranan alkiyama ini ne da aka alkawarta haduwan bayi a cikinsa ini ne da za a yi hisabi a cikinsa ini ne da za a zo da babba da yaro a cikinsa ini ne da za a yi sakamako ma kowa da abin da ya aikata a cikinsa ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ولله ما في ويجزي السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى rana ce da Allah zai yi sakamako waɗanda suka munana a yi musu sakamako bisa mummunan aikinsu waɗanda suka kyautata a yi musu sakamako da mafi kyan aikinsu liyajziyal ladina asa'u bima amilu Allah zai haɗa alƙiyama ne domin yayi sakamako ma waɗanda suka munana aiki da mummunan aikinsu wa yajzi allazina ahsanu bil husna ya kuma saka ma waɗanda suka kyautata da mafi kyan sakamako shine gidan aljanna to dukkan wadda yake yayi imani da Allah da ranar alkiyama to ya mai da hankali zuwa ga wannan ini da yake tafi kuma duk abin da ka ɗauka a rayuwa duk lissafin da ka yi wa rayuwa in ka ajiye lissafin makomarka to amsar ba za ta fito ba amsar ba za ta fito ba. duk abin da ka ɗauka a rayuwa shine mai muhimmanci ya zama haɗuwarka da Allah a wannan rana ta alkiyama abinka shi ya fi komai muhimmanci ya zama shi ya fi komai muhimmanci a wajenka haɗuwarka da Allah a wannan rana ta alkiyama ka ɗauke shi shine ya fi komai muhimmanci a rayuwarka domin duk abin da kake gani shi ke da muhimmanci a rayuwarka wannan abun zai rabu da kai ko za ka rabu da shi ma inda kum yanfadu wa ma inda layi ba duk abin da ke gare ku yau idan 'ya'ya ɗari ka haifa a duniya in kai baka gani ba akwai mai gane maka ran da za a yi sallar gawan ɗan autanka daga ran da ya mutu da kai da 'ya'yanka duk kun daga kafa a bayan ƙasa haka ne ko ba haka ba Allah ce ma inda kum yanfadu duk abin da ke gare ku zai ƙare wa ma inda layi ba Allah ya ce abin da ke gun Allah wanzajje ne baya ƙarewa to mai hankali kullum yana tunanin riskan abin da baya ƙarewa akan abin da yake ƙarewa a wani guye ce bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى Allah ya ce bal tu'thiruna al-hayatad dunya Allah ya ce kuna fifita rayuwar duniya kun sa duniya a gaba Allah ya ce kun bar lahirar ku a baya wal akhiratu khairun wa abqa Allah ya ce lahira kuma ita ce mafi alkhairi gare ku ita ce mafi wanzuwa ita ce tabbas duk abin da yake rayuwar duniya ba tabbas ba tabbas ɗinkinka da yake wajen tela wallahi ba tabbas za ka sa ko akwai tabbas babu idan matarka tana da juna biyu ba tabbas za ka ga yaron idan an haifi yaron ba tabbas za ka amfani shi ba abin da yake da tabbas a rayuwar duniya ba abin da yake da tabbas Allah ce to lahira kuma tabbas ne idan kai noma tabbas ne za ka ɗabi amfani a gona to idan kai sallan walha kuma tabbas ne za ka samu ladanka in kai sadaka tabbas ne in kai kiyamun laili tabbas ne in ka karanta alkur'ani tabbas ne amma idan ka je kai digiri tabbas ne za ka amfani shi to ma in ƙur'ani ka karanta shi tabbas ne to wadda ya sake abin da yake tabbas ya je ya rike abin da ba yi da tabbas to kaga ya sake reshe ya kama gani Allah ce ina rantsuwa da ranar alkiyama wa shahidin wa mashhud Allah ce ina rantsuwa da mai shaida da kuma wadda za a yi shaida a kansa shahid wa mashhud haka ake zuwa filin alkiyama dan adam a ranar alkiyama malam zai ga ruwan shaidu a kansa la ilaha illallah Allah ce ina rantsuwa da wadda za su ba da shaidan Allah ce ina rantsuwa da waɗanda za a ba da shaida a kansu ana so a ja hankalinka ne wai me zai faru a ranar babu abin da ya fi ɗaga wa ɗan adam laifi ba abin da ya fi ɗaga wa ɗan adam hankali a rayuwar duniya kamar ya yi laifi ya ga kuma mai ba da shaida na gaskiya ya zo kansa jama'a mun fahimta yana cikin firgici da ɗan adam zai samu kansa to ɗan adam malam zai ga ruwan shaidu akan ayyukansa da ya aikata a rayuwar duniya daga cikin shaidu da za su ba da shaida a kanka a kan aiken da Allah ya yi zuwa gare ka shi ne annabawa da manzannin Allah. Annabawa da manzannin Allah. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد
كل أمة بشهيد وجئنا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الله يتي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الله يتي يا الأمر ذي كسنتي lokacin da za mu zo da mai ba da shaida a kan kowace al'umma waje ina bika ala ha'ula'i shahida sannan kai kuma mu zo da kai don ba da shaida akan wannan al'ummarka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abdullahi dan mas'ud ina so ka karanta mun alƙur'ani abdullahi dan mas'ud ya ce manzon Allah in karanta ma ƙur'ani bayan wa kai aka saukarwa ƙur'ani ya ce ina so ne in ji ƙur'ani daga wani na abdullahi dan mas'ud sai ya sabo suratun nisa yana karantawa har sai ya iso kan wannan aya فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد Allah ya ce yaya al'amarin zai kasance lokacin da za mu zo da mai ba da shaida a kan kowace al'umma wa ji'ina bika ala ha'ula'i shahida sannan kai kuma mu zo da kai don ba da shaida a kan wannan al'ummar taka ya ce da ya juya sai ya gama zan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana kuka annabi sai ce mishi to karatun ya isa. maganar babbar magana ce ko ba babbar magana ba ce babbar magana ce wato yadda abin zai fito maka misali duk duniya ba abin da manzon Allah yake so a al'ummarsa kamar wannan al'ummarta yadda manzon Allah yake son al'ummar kai ba za ka iya lissafin soyayyarsa gare mu ba to sai aka ce kuma in sun yi laifi ya zo ya ba da shaida jama'a kun fahimci misalin? wato man sabi yadda misalin yake Allah ya sauwaƙe kamar a ce misali laifi ne kai ka san laifin da ne da aka tashi wadda zai zo ya tabbatar da laifin a hukunta ne sai aka ce ka zo ka ba da shaida in ka kalli alakar mu da kai aka ce kai za ka ba da shaida a kaina kai kanka wannan shaidar ai za ta dame ka yadda yake son al'ummar da wani bare aka ɗauko ya ba da shaidan kaga sai ya ba da shaidan to amma wadda ya fi kowa ƙaunarka aka ce ya zo ya ba da shaida kuma in ka yi ba daidai ba za a azabtar da kai kaga shi ma mai ba da shaidan ai zai shiga damuwa game da shaidan amma mun fahimta na'am wa yawma nab'asu fi kulli wa ummatin yawma nab'athu shahidan fi kulli ummatin shahidan alayhim min anfusihim وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين Allah ya ce wa yau mana ba su fi kulle ummatin shahidan alaihim min anfusihim Allah ya ce ranar da za mu tayar akan kowace al'umma cikin kowace al'umma wadda zai ba da shaida akan wannan al'ummar annabinta manzonta waji'ina bika ala waji'ina bika shahidan ala haula kai kuma za mu zo da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba da shaida akan waɗannan jama'a mun fahimta kowane annabi Allah zai kira shi ya zo ya ba da shaida akan al'ummarsa ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون wali kulli ummatin rasul Allah ce kowace al'umma tana da manzo sai ce fa'iza ja a rasuluhun idan manzonsu ya zo domin ba da a fara musu hisabi ba sai manzonsu ya zo ya tsaya ana tambayansu ana tambayan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da haka kan mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam za a kira mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam sai a kira annabi nuhu Allah zai ce ma annabi Nuhu na aike ka wajen mutanenka, ka je zai ce na je. Saƙon da na baka ka kai wa al'ummarka ka isar zai ce ya isar. Allah sai ya tambayi al'ummar sai ya ce musu, Nuhu ya zo muku da aiken da na aike shi sai su ce ba mu taɓa ganin shi ba. sai Allah ya tambayi annabi Nuhu ya ce to waye zai zama maka shaida aiken ka isar ina so ku gane yadda za a yi keke da keke ai Allah ya san ya isar to amma zai ce ya kawo shaida jama'a mun fahimta a'a ba me baka mafita kai da ka ba kanka mafita yawma yanfa'u sadiqina siduquhum Allah ya ce rana ce da mai gaskiya gaskiyarsa ta fishe shi sai annabi nuhu ya ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su ba da shaida na isar shikenan sai al'ummar a yi ta ruwan ayoyin annabi nuhu da mutanensa har barazanan da suka yi da su kashe shi artabun da aka yi wannan sai ya zama shaida akan annabi nuhu ya isa yana daga cikin shaidu da za su ba da shaida akan ɗan adam a ranar alkiyama shine mala'iku inna lanansuru rusulana wallazina amanu ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد Allah ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu lallai Allah ya ce za mu taimaki manzanninmu wallazina amanu da waɗanda suka yi imani fil hayati duniya a nan rayuwar duniya Allah sai ce wa yawma yaqumul ashhadi da ran da shaidu da su tsaya don ba da shaida to daga cikin waɗanda da su yi shaidan akwai mala'iku kai kadai ne zaka ga ruwan shaidu kawai kowa yana jira a kira shi yi bayani a kanka so ka zo ka yi rayuwar da bata wuce shekara 40 50 60 70 ba duk ka bata lokacinka Allah ya akwa a Qur'ani yake cewa waja'at kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa shahid كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي وقال أتيد قرينه هذا ما لدي عتيد
Allah ya ce waja'at kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa shahid Allah ya ce kowace rai za ta zo filin alkiyama ma'aha tare da ita sa'ikun wadda zai taso ƙeyarta zuwa gaba ga Allah wa shahidi da wadda zai ba da shaida a kanta yadda ka ga ɗan sanda ke ta saƙeyar mai laifi duk duniya haka kowa zai isa filin alkiyama mala'ika ɗaya ya tasa shi a gaba ɗaya yana riƙe da takaddun aikinsa zai isa ya ba da shaida a kansa daga caji ofis in za a kai criminal kotu ba haka ake tafiya da takaddunsa ba da statement ɗinsa da duk abin da aka rubuta idan an isa kotun wannan da ya kai shi wannan kuma ya fito da duk abin da yake rubuce a kansa Allah ya ce waja'at kullu nafsin kowace rai za ta zo ma'aha sa'iqun wa shahid tare da ita akwai mai korata akwai kuma mai ba da shaida a kanta lakad kunta fi gaflatin min hadha za a ce ma wannan bawa ka kasance a cikin rafkana game da keke da keke da za a yi a ranar alkiyama a duniya bai dame ka ba fakashafna an ka biɓa aka to yau an yaye maka mun yaye maka yanar da take idonka da a duniya in ana wa'azin baka ganin abu fa basaruka al-yawma hadid yau ganinka yana da ƙarfi yana da zurfi yau zaka ga keke da keke wa kala qarinu sai wannan mala'ika da ke ɗauke da littattafan rubutun ayyukan shi sai ya ce ma Allah haza ma ladayya atid ga abin da nake ta- yake tattare da ni na ayyukan wannan bawan a halarce ga sunan a shirye a kintse rubutu ne tun ran da ka balaga suna nan falle falle fefa fefa wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu sagirin wa kabirin mustatar Allah ya ce duk abin da bayi suka aikata yana cikin littafinsu kuma sadara sadara haza ma ladayya ake mala'iku da su ba da shaida akwai rakibun atid daga cikin shaidu da za su ba da shaida akan ɗan adam akwai sassan jikinsa akwai sassan jikinsa yau mata shahadu يوم alaihim تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون yau mata shahadu alaihim alsinatuhum Allah ce ranar da harsunansu za su ba da shaida a kansu wa aidihim da hannayensu wa arjuluhum da kafafunsu bima kanu ya amalun game da abin da suka aikata harshe Allah zai ba shi dama ya ce ya yi jawabi a kanka la ilaha illallah hannayenka Allah zai ce su mai bayani a kanka ƙafafunka Allah zai ce su mai bayani a kanka su mai bayani a kanka yadda ka ji muke karantawa ɗin nan wallahi malam haka zai zo ya ta faruwa babu abin da za a fasa a wani waje Allah ya ce wa yau mai husharu a ada'ullahi ilan ويوم nari fa يحشر hum yuz'un أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون Allah ya ce wa yau mai husharu a ada'ullahi ilan nar Allah ya ce lokacin da randa za a gargada maƙiyan Allah zuwa wuta fahum yuza'un Allah ya ce suna ana tafiya da su layi layi wa yau mai husharu a ada'ullahi ranar da za a gargada a kada maƙiya Allah ilan nari zuwa ga wuta wahum fahum yuza'un ana shirya su sahu sahu ana kada su hatta idza ma ja'uha har sai sun iso dab da bakin wuta Allah ce shahida alaihim sam'uhum jinsu sai ya bada shaida akan su wa absaruhum da ganin su zai bada shaida akan su wa juluduhum da fatun jikin su zai bada shaida akan su duk waɗannan abubuwa da kake taifin a wayanka wallahi wayar tana kofiyin duk abinda kai taifin annabi ya ce dukkan waɗannan 'ya'yan yatsu Allah zai ce su yi magana ranar alkiyamu so matsalar ba ta kasa screen guard mai duhu ba ne yatsar yana copying yana recording abinda kake taifin yana yi ko bai
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون idan aka tsaye da ɗan adam a gaban Allah za a fara mishi wannan cikin ɗin Allah sai ya tsaye da maganansa ba za a ba shi dama shi a ce ya yi magana ba alyawma nakhtimu ala afwahi gaɓoɓin su ne za su yi magana wa tukallimuna aidihim Allah ya ce za mu ce hannu ka yi magana zai yi magana ko ba zai yi magana ba maganin matsalar kawai tsoron Allah maganin matsalar tsoron Allah Allah ya ce hatta idza ma ja'uha har lokacin da za su iso ga wuta shahida alaihim sam'uhum jinsu sai ya bada shaida a kansu wa absaruhum ganinsu ya ba da shaida a kansu wa juluduhum fatunsu su ba da shaida a kansu bi makanu yaksibun na abin da suka aikata wa qalu li juludihim sai waɗannan mutane sai su ce mafatun jikinsu lima shahidtum alaina yayi kuka ba da shaida a kanmu ba, ba suna ganin kusanci ba za su tuhumi fatun da hannayen da ƙafafun me yasa kuka ba da wannan shaida a kanmu ƙalu sai su ce musu an tsakan Allahu labi an tsaka kulla shai'in da su ce musu Allah ne ya maganantar da mu ya ba mu iko mu yi magana wadda shi ne dama ya ba da iko ma komai ya yi magana wa huwa khalaqakum awwala marra kuma kuma shi ya halicce ku tun karon farko wa ilahi turja'un zuwa gare shi za a koma martanin da sassan jiki za su yi wa ɗan adam kenan ji zai ba da shaida gani zai ba da shaida cinya za ta ba da shaida ana cewa cinyar ɗan adam za ta ba da shaida a kansa ranar alkiyama ai kasan inda matsalan take to duk waɗannan gaɓoɓi za su ba da shaida duk waɗannan gaɓoɓi ɗan adam zai ga ruwan shaidu a kansa ranar alkiyama wa shahidin wa mashhud saboda haka ka dinga tunani shine tadabburi idan ka sa suran a gaba ka dinga nazarin irin wannan was-sama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud ka zauna ka yi nazari akan waɗannan shi jama'ar da suke tare da kai za su ba da shaida a kanka akwai abin da zai boyi ma Allah babu to shi yasa dan adam yakan shiga tashin hankali idan ya ga masu ba da shaidan nan sun tsaya a aikin hajjin bankwana na annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi doguwar huduba wa musulmin duniya tun daga farko har ƙarshe daga cikin kalmomin da annabi ya ambata ya ce wa antum tus'aluna anni yawmal qiyama fama antum qailun yace masahabbansa Allah zai tambaye ku a kaina ranan alkiyama zai tambaye ku yayi na zauna da ku yayi halina yayi sakon da nazo da shi na isar ko ban isar ba sai yace musu fama antum qailun me da ku ga ma Allah a kaina annabi yace ku ga mun nace in Allah ya tambaye ku a kaina annabi yace ku ga mun me da ku ga mishi kalu suka ce nashad annaka kad ballagta wa addaita wa nasata zamu gaya ma Allah ka isar da sakonsa ka mana nasiha ka sauke nauyi ka yi kaza ka yi kaza annabi sai ya daga hannu yana Allahumma shi Allah ka shaida gashi nan suna fadin abinda ka aiko ni da shi na isar da shi kai ne ba za a yi tambaya game da kai ba za a yi tambaya za a yi tambaya duk maganar rayuwar duniya magana ne na wasa kar ka ɗauki wani abu hoha a ka ba ji ba gani kar ka ɗauke shi haka inda matsalar take maganar lahira inda matsalar take maganar lahira duniya duk abin da ya zo ya zo da sauƙi in an dace da kiyama idan mutum lahirarsa ta ɓaci to ba jama'a abubuwa sun ɓaci ita kuma rayuwar duniya yadda ka ga sifa na yadda mota take lodi haka ake lodin mutane daga duniya zuwa lahira yau an lodi dubban mutane an kai su jiya ba su aka kai ba wasu aka kai yau kuma wani aka loda gobe da a sake wannan lodin akai wasu jibi za a sake wannan lodin akwai akai wasu akwai randa in an zo lodin da kai za a loda to matsala ce malam ta ka yi godiya ma Allah bisa ni'imar musulunci da imani ka yi godiya ma Allah bisa ni'imar sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka gode ma Allah kai ba ɗan bidi'a ba ka yawaita godiya ma Allah bisa ni'imomi da ya maka na zahiri da baɗini hanya da Allah ya haska maka ni'ima ce ka bi hanyar tiryan-tiryan kana mai godiya ma Allah akan wannan ni'ima da Allah ya ni'imtar da kai amma idan bayan wannan ni'ima baka fahimci kuma ka juya da baya bayan ka fahimci ga yadda hanya take to ai ka tabar da kanka ka ci gaba da godiya ma Allah kai musulmi ne kai imani kai godiya ma Allah na fahimtar da kai sunna da yayi na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ka yi godiya ma Allah na dace da ya maka da tafarki mafi kyau a rayuwa. To bayan ka fahimci haka, godiya ma Allah, cikar godiya ma Allah shine ka riƙe hanyar da kyau. Mamma ba ka yi haka ba zai zo ya wuce. ita matsalar rayuwa kenan ko bacci kake shekarun ka tafiya suke ba a cewa a tsaya in ka tashi a dora yanzu karatu ne inda muka kwana yau da muka dawo ba mun dora daga wajen ba to amma kwanakinmu sun tsaya ba su tsaya ba ka yi ko baka yi ba wucewa yake yi saboda haka Allah ba yana so kan ka nemi rayuwar duniya bane ba yana kin ka nemi rayuwar duniya bane dukka duba alqur'ani inda aka zo sukan fifita ta akan lahira shine matsala fifita ta akan lahira shine matsala sai ka ji ana allazina yastahibbunal hayata dunya ala al-akhirah يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها a wani gun sai ce inna ha'ula'i yuhibbunal ajila هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا to duk inda Allah ya zo- ba yana cewa karka tashi ka nemi duniyar ka bane a'a karka fifita ta akan lahira karka fifita ta akan lahirar ka daga lokacin da ka fifita ta akan lahira to nan ne nadama yake zuwa mai muni a duniya nadama ya zo mai muni a lahira Allah ya sa mu dace Amin.
to sai Allah ya ce akwai lokaci to ba zai kai mu mu dora wannan kisan ba sai mu kwana a sai wani sati in Allah ya kai mu sai mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Da wannan.